قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولهذا لا ارى ان المراد عند الاحوال الشيطانيه بصدق عقلتها مثل من يدخل النار بحال شيطاني بحال بحال شيطاني او يحفظه سماع المكان والتسليه فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه وربما كاشف بعض القائلين بما في قلبه وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المشروع والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المشروع الذي يتخبط الشيطان من البس ولمسه وتكلم على لسانه فإذا ولا أعطى ولا ولا ولا بس ولا بسهوكم
وتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كبيرا حتى قد يقتل من يوم الإنسان إنسي حتى قد يقتل يقتل يقتل نعم. حتى يقتل من hatta يوم a- الإنسان a- akwai ba kad a naka ba kad to حتى قد يقتل a'a يقتل a'a yak tulu
حتى قد يقتل مثله الإنسية أو يغلبه لو كان هو المظلوم وكذلك الضرب لا A- hak- haka yake wa kazalika a naka wa kazalika ne a naka
وذلك الضرب لا يخبر به الإنسي ويخبر به- ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجن الذي لبس- الذي لبسه to ya isa
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan wanda yake nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗaya ga watan rabi'ul thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan ɗaya miladiya ta 2016 a wani majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurqan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullah wannan shine darasin mu na 91 wanda ba mu gushe ba malam yana ta'aliki akan abin da ya gabatar na bayanin karamomin waliyan Allah na daga cikin sahabbai da tabi'ai da wasu bayan Allah na gari sannan kuma da abin da ya gabatar na bayanin al'ahwal shaitaniya cewa baya ga karamar waliyai wacce Allah ta'ala yake karrama wanda ya zaɓa daga cikin bayansa masu imani da tsoron Allah da su to baya ga wannan akwai kuma al'ahwal shaitaniya wasu abubuwa waɗanda suke da alayya da halayya na shaidanu wanda suke da alaƙa da halayya na shaidanu waɗanda a zahiri ba su da bambanci da karama domin dukkaninsu wani abu ne da zai ba wa mai- wanda ya gansu mamaki zai ga cewa wani al'amari ne khariqul lil'ada ya saba wa al'ada to amma kasancewar wanda ya ba- fito ta bangarensa ba a san shi da tsoron Allah ba ko ma an san shi da akasin tsoron Allah an san shi da bin wata tafarki ba tafarkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake nuna cewa abin da ya fito daga bangaren sa wani abu ne da ya same shi daga shaidanu amma ba karramawa ce ta Allah ba to ya kawo mana hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi aziyar dukiyar zakka cikin dare sai ya kula cewa ana taba wannan dukiya sai ya fito ya yi gadin wannan dukiya sai ko ya ga wani ya zo zai kwashi wannan dukiya ya kama shi ya ce zai kai shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya roƙe shi don Allah ya masa haƙuri ba zai sake ba ya ɗau alkawarin ba zai sake dawowa ba kashe gari ya sake dawowa aka yi haka har sau uku kuma duk sanda ya je annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tambaye shi da safe ma fa'ala asirukal bariha je ya kuka yi da wato fursunanka da ka kama shi ya kuka karki ya ce ai ya mun alkawarin ba zai sake dawowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sake dawowa ka dai sa ido to haka har karo na uku daga nan sai ya ce ya yi masa afuwa zai gaya masa wani abin da idan ya faɗe shi da daddare to har gari ya waye shi ɗan ba zai kusance shi ba in ya faɗe shi da safe har yamma ce shi ɗan ba zai kusance shi ba ya gaya masa cewa ya karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kashe gari da yaje annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya suka yi sai ya gaya masa ga abin da ya gaya masa yace da shi sadaqaka wa huwa kadhub makaryaci ne ya kuma gaya maka gaskiya mai yawan karya ne amma wannan karan gaskiya ya gaya maka kuma baka san da wa kake magana ba ai da shedan kake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan abin da ya faɗa to ibnu taymiya ya kawo wannan domin ya nuna mana cewa dukkan wani hal shaytani dukkan wani yanayi da shaydanu ne za su zo da shi to ambatan Allah yana karya wannan duk wani abin da wani zai yi amfani da shaidanu na aljanu domin ya tsoratar da bayan Allah da shi to idan aka ambaci Allah to wanda yana karya kadarin wannan abu shi ne yake cewa wale haza idza qara'a hal insanu inda al-ahwal ash-shaytaniyya bi sidqin abdalatha hakanan saboda haka ne ya kasance idan mutum ya karanta ayatul kursi a lokacin faruwar wasu halayya na shaidanu bisidkin kuma mutum ya karanta wannan da gaskiya wato da da da ikhlasi daga zuciyarsa abdalata sai wannan ayatul kursi din ta bata waɗannan halayya na shaidanu din mislu man yadkhulu an-nar bi halin shaytani kamar wanda zai shiga wuta da wani hali na shaidanu wato da wani tallafi ko wani saddabaru wani taimako da zai samu daga shaidanu au ya haduru sama albuka wa tasdiya ko ya halarci gurin da ake wato yin irin zikirin da na kakaci da waƙe-waƙe da hayaniya waɗanda Allah ta'ala ya ce shine sallar mushrikai wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya Allah ce sallar suka zo ɗakin Allah bata zan wani abu mafaci kakaci da hayaniya wato da hayaniya da ɗaga murya da wannan ne suke wato da'awar cewa suna bautar Allah to wannan sama'ul mushrikin ne sabanin sama'ul qur'ani ko sama'ul rahmani mutum ya karanta alqur'ani ya siyar da kansa ya jiyar da mai sauraron sa sautin Allah ta'ala Allah mai rahama yadda shi sautin alqur'ani to sautin alkur'ani yana cin karo da sauti na shedan dole abin da zai fito daga Allah ta'ala to zai ci karo ne da abin da ya fito daga shedanu abin da kuma ya fito daga Allah ta'ala yana fitowa ne daga alkawiyul aziz kakkarfa ga garabadau abin da kuma zai fito daga shedan yana fitowa ne daga mai rauni wa qatilu awliya ash-shaytan inda kaida ash-shaytani kana dha'ifa saboda haka abin da ya fito daga shedan in aka kwatanta shi da abin da ya fito daga Allah to mai rauni ne bai isa komai ba saboda haka ana kawar da abin da ya fito daga shedan ta hanyar amfani da abin da ya fito daga Allah shine alqur'ani ko ambatan Allah ta'ala saboda haka ba za su hadu ba to amma nan malam yana nuna maka cewa sharadin tasirin abin da zaka karanta na alqur'ani ko ka ambata na sunan Allah abin da zai sa yi tasiri shine yakinin da yake cikin zuciyarka yaƙinin da zai za ka samu a cikin zuciyarka shi yasa yana daga cikin sharaɗin mai rukuya bayan ya kasance mutum mumini to zan mutum mai yaƙini yana da sakankan cewa da cewa abinda da yake karantawa Allah ta'ala zai taimake shi da su idan babu wannan yaƙinin a cikin zuciyarsa to zai iya karanta ba tare da ya tasiri ba kamar yadda shi ma wanda za a karanta masa ya zama yana da wannan ya zama a rayuwarsa a halayyarsa ta yau da gobe yana da sakankan cewa da maganar Allah ba irin kawai a je mu gwada ba irin wanda za su ce an gwada na kaza to a gwada wannan din bana a gani to wanda zai ce a gwada to kaga bai da yakinin cewa abin da zai yi zai masa amfani shi yasa sai a je a yi din sai gaba bai yi amfani ba amma idan ya je da zuciya ɗaya da ƙarfin zuciya da sakankan cewa a ransa to a nan ne zai yi tasiri shi yasa malam ya ce wali hada idza qara'aha al-insanu inda al-ahwal ash-shaytaniyati bi sidqin abdalatha mislu man yadkhulu an-nar bi halin shaytani yace misalin mutumin da zai shiga wuta da wani hali na shaydanu wato shaydanu su taimaka masa ya shiga cikin wuta kamar yadda wasu suka rika yi domin su yardari jama'a ci su waliyai ne don haka sai a hura wuta sai su shiga ana ganin su to amma gashi a zahirin rayuwarsu babu wani abin da yake nuna tsoron Allah a zahirin rayuwarsu babu abin da yake nuna biyayya su ga Allah da manzansa cikin aƙidarsu ko cikin ibadarsu to amma da me za su yaudari mutane cewa su masoyan Allah ne kuma Allah yana son su yana karrama su shine su rika nuna musu wani abin da mutane za su yi mamaki shine sai su shiga wuta wanda kuma ba wani da yake taimaka musu su yi wannan ba shine shaidani wani shaidani da ke tare da su shi yake taimaka musu su yi wannan aw yahduru sama' al-buka wa tasdiya fatanzilu alaihi shayatin wa tatakallamu ala lisanihi kalaman la yu'lamu ko la ya'lamu wa rubbama la yafqahu ko la yu'lamu wa rubbama la yafqahu da wanda zai zo filin da ake kakaci ana hayaniya da sunan wato tsabtace zuciya ko tsarkake zuciya aka sukan haɗu in aka haɗu sai a ɗauko wasu masu sauti su rika yin wasu waƙe-waƙe waɗanda suka ce waƙe ne na begen Allah ta'ala suna yin wa Allah bege da su ne ana karanta wasu waƙoƙi a cikin waƙoƙin ma wani lokaci za ka ji batsa ce amma wadda sunan begen Allah ake yin su to waɗanda suke yin wannan suna yin kakaci wani lokaci sai ga mutum ya yanke jiki ya faɗi wani lokaci ka ga mutum ya suma to a wannan wurin wasu a al'ahwalu shaitaniya suna bujuro musu ko a ga mutum ya tashi cikin iska yana rawa amma a cikin iska kafarsa ba ta taba kasa to duk a lokacin ibn taymiya ya ga wannan saboda a daidai lokacin da ibn taymiya ya ya rayu wato dimashq kasar dimashq tana cike da da irin wannan harkar maƙi ka ko ina kewaye take da ita kana karanta tarjuma zaka san wahalar da ya sha da yan bata'ihiyya bata'ihiyya su da yan rifa'iyya waɗanda suke bin ɗariƙar ahmadu rifa'i har yanzu suna da ƙarfi suna da yawa a cikin ƙasar syria akwai su a syria akwai su kaɗan a cikin ƙasar jordan za a ga su ma suna kaɗe-kaɗe za a ga su ma suna da mandiri da suke bugawa to suna da abubuwa na tsafe-tsafe suna ta'amuli da shaidanu ba kaɗan ba daga mutum ya zo ya ɗauki ya ɗauki abin da takobi ko wani mashi haka ya soka wa cikinsa ya fito shi da shi ta baya ko ya soka wuyansa ta gefen dama ya fito ta gefen hagu ko ta gefen hagu ya fito ta gefen dama ko kaga ya sa shi a cikin baki ya zira shi haccan cikin cikinsa ya zaro to irin wannan sun shahara da wannan ko su shiga wuta a kunna wuta tana babbaka sai ga ya shiga ya fita to duk waɗannan ibnu taymiya tun a lokacinsa ya ya har ma ya taɓa yin munazara da wasu waɗanda suke dan dan akwai yace akwai akwai akwai halun shaytani akwai halun buhtani halun shaytani shine wanda zai yi ta'amuli da shaydan shaydan ya taimaka masa ya bashi abinda zai bashi da zai kare shi daga abinda mutane ba za su abinda mutane ba za su iya ba wanda shine halin shi halin buhtani kuma wanda zai rufa ido ƙarya ce zai shirya ta amma ya yi muku wata dabara da ba za ku gane ba in kuwa gano ƙaryarsa shi kenan za ku ga ashe abin kowa ma zai iya shi baya da wani shaidani to ibnu taymiya dai ya gansu lokacin yan rifa'iya sukan yi amfani da wasu mayuka su shashafe jikinsu sai su zo su ce wa mutane su Allah ta'ala ya musu karama wuta ba ta taba su don haka alahira ma su ba yan wuta bane su ne yan aljanna saboda haka sai su shiga wuta su fita to ibnu taymiya ya zo ya ce a kawo su ya ce ƙarya suke yi kuma shi yana kalubalantar su a zo da ruwa da sabulu shi da su kowa ya wanka a yi wanka a shiga inda suka yi da suka yi wanka suka shiga to shi ma zai shiga suka iya da saboda ya san saddabar da suke amfani da shi wanda jama'a da yawa ba sani ba to duk suna da wannan da za ka in ka je gurin makera za su gaka gani daga ya sa hannu cikin garwashi ya taba karfe da karfe saboda akwai akwai magungunan da suke amfani da su amma shi bai ce sharifi ba ne shi yana na a makerinsa wani ko ba ya taba karfen mai zafi amma to duk da shariftaka ba ta da alaka da wuta ba ta cin ba a ci ba inda aka rubuta cewa shi sharifi in ya taba wuta ba ta kona shi wanda duk ƙarya mu ce amma ba ba ba ba gaskiya ba ce yau ba ga al'ummar da take faɗar wannan ba sai al'ummar mu ko irin irin yan bid'ar sauran kasashen duniya ba ni ban ga suna faɗa haka ba yan bid'a mu dai mu muke wannan wani abu ne na cikin gida irin abu da a ce matsalar cikin gida ce to wannan matsalar cikin gida ce ba inda aka ce shi sharifi wai ba zai kone ba a sharifi da kai da sharifi duk ɗaya ne in ya samu magunguna irin na makera to zai iya safawa a jikinsa zai iya abin nan ya dan taba wuta na wani lokaci akwai mayuka da ake amfani da su ko masu fina-finai na hollywood suna amfani da irin su za ga mutum wuta na cin sabon to ai ma na yan mintuna ne ko yan seconds ma watakila ba zai wuce seconds tun ba ko sakan 100 haka a zana da so a yi video din cewa gashi ne yana konewa da an yi wannan video din sai a sai a fesa masa abin kashe wuta sai a kashe wuta shikenan ko kuma sai a ta nuna muku kamar ya dade yana yana ci saboda za a ja lokacin to tura ma duk suna da kaga kuma bature kuma ta wuce shi shi ma sharifi bane to to to rifa'iya suna da wannan to shine ne yake cewa mislu man yadkhulu an-nara bi halin shaytani kama masu shiga wuta da wani hali na shaidani au ya haduru sama almuka'i wa tasdiya ko ya halarci wurin hayaniya da kakaci fatanzilu alaihi shayatin shaidanu su sauka kansa wa tatakallamu ala lisanihi kalaman la yu'lamu wala wa rubbama la yafqahu su rika magana da wasu maganganu da ba a san su ba shaidanu su sauka a kansa su rika magana da harshensa da wasu maganganun da ba a san su ba ko kuma ba a ma ba a ma fahimta su ko kuma la ya'lamu shi wanda ake magana da shi bai san maganar ba shi kanta shi kansa wa rubbama la yafqahu kuma baya gane me suke faɗa domin sukan iya canza harshe shi ba haushe ne amma sai sai sai aje shi yana inyamuranci ko aje shi yana yarabanci ko kuma bai san wani abu turanci ba sai aje ya barke da turanci ko aje shi kawai yana ta larabci saboda haka haran da bai sani ba sai a ji shi yana maganar sai mutum ya ce a wani lokaci sai ka ji suna farisanci suna turkanci ko balarabe ne ba ba farise bane ba ba turki bane ko ba taba jin sa yayi wannan harshen ba to shedanin da suka sauka a jikinsa su ne za su rika magana akan harshen sa da wannan yaran shi da ce rubbama la yafau shi kansa ma bai fahimtar me yake me yake faɗa amma gashi nan yana ta indiyanci wa rubbama kashafa ba'd al-hadirin bima fi qalbihi watakila ma ya fito ya nuna wani ya ce a gida kayi kaza ko da za ka fito daga gida kun ɗanyi takaddama da iyalinka shi kuma ya san bai san shi ba bai san gidansa ba ɗan uwarsu ba sai ya faɗa masa wani abin da a ransa shi kaɗai ya sani to wani duk halin ne shaiɗani shaiɗan zai iya zuwa ya gaya masa shi kuma sai rika faɗa ba irin na annabi isa bane wa unabbi ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum wannan da izinin Allah ne Allah ne yake sanar da shi annabi isa alayhi salam ya gaya maka abinda ka ci da abinda ka ajiye maka in ka koma zaka ci to wannan wannan wannan halin ne na nubuwa amma suna su halin ne shaytani shaytani ne zai gaya masa kamar yadda ibnu taymiya yake gaya mana cewa akwai wanda shi suka hada baki da shaydanin sa sai aika shaydanin sai shaydanin je make wani sai ya make in ya make shi shikenan sai a ce a taho wajensa shi akwai yana da magani ce a taho wajensa shi yana da magani kafin a zo shi shaydanin ya zo ya gaya masa ya gama aikinsa da ya zo ce to abu kaza da ya same shi rana kaza ko a guri kaza ko to sai ku dauka eh lalle wanda ya cika gashi ma ya ga muku shi kuma sun hada kai da shedanin sai kuma a bashi kuɗi sai sai sai shedanin su sake su sai su sake su goma sai tura su su je su make wasu sai a kawo masa sai a bashi kuɗi aka bashi kuɗi sai ce to a ji a saki ku sai ku sake su sai sake su suna ta yana tara kuɗi a haka sai ya tuba aka yi masa wa'azi ya gane sunna shi kenan sai suka daina taimaka masa sai daina ganin su to daman wannan shine shine alhalu shaytani din da ibnu taymiya yake faɗa ki cewa rubbama kashafa ba'd alhadirin bima fi fi qalbihi ya iya gaya ma wani wanda yake gurin abin da yake cikin ransa ce kayi kaza je kun yi kaza ko to shaydanin da suke gaya masa irin waɗannan labaran saboda kun san kowane mutum ko shaydani tare da shi wanda suke baya rabuwa da shi shine alqarin da ba rabuwa da shi to suka samu haɗin kai da shi wannan shi kenan zai irin abin da gaya masa shi yana hulɗa da su kai baka sani mutum da ba ganin su zaka yi ba kamar yadda ba ganin mala'ika kake ba duk wanda zai mutu mala'iku na zuwa karɓar ransa amma wanda suke zaune a gabansa ai ba sa ba sa sanin ba sa sanin akwai wani mala'ika a kusa da shi amma mala'iku da nan sun zo karɓar ransa ko na rahama ko na azaba to haka shi ma shaidanu halittar su suma ba ganin sa ake ba saboda haka za su iya zuwa su yi su yi komai tare da shi ba tare da kana ganin su ba wa rubbama takallama bi alsinatin mukhtalifa kuma watakila ma ya yi magana da harsuna daban-daban wato yaruka yana al'arsina yana nufin allugat wato yaruka daban-daban kamar da muka ce da je yana magana da yaren da shi mutumin baya jin yaren kai ka sani tare kuke har ka ku tare kuke ka san wani mai yaren yanzu sai an samu tafinta baya ganewa wataƙila kai kana jin yaren ma kai kake masa tafinta amma sai a ranar ka je yana wannan yaren abin nan tiryan tiryan babu matsala kama ta takallamu aljinnu ala lisanil masru kamar yadda aljannu suke yin magana akan harshen wanda suka bige da suka bige almasru shine wanda aljannu suka bige shi to in suka shiga jikinsa za su rika magana da irin yarukansa illa yaraka ibnu taymiya ke cewa zaka ji ya saba wa yanayinsa wani kuma lokaci sautin ma zaka ji ya saba sautin ma ba zaka ji sautinsa bane zai fito ne da sautin da ba nashi ba ko ka ji namiji mai garjijiyar magana ka jera maganar mata sai ka jera maganar maka ga aljana ce ke jikinsa ko ka ga mace tana maganar namiji ko ga babban mutum yana maganar ɗan yaro ƙarami sautin gaba ɗaya ya canza to anan kake gane cewa ba maganar sa bace ko ka je yana wasu maganganu na kafirci wanda ka san shi ba haka yake ba in ya farfado aka yi masa rukuya ya warke ya farfado ba za ka jera ta wannan ba to inda za ka gane wanda shi abokin shaidanun ne tare suke da wanda shi shaidanun dai sun bige shi ne bisa tsautsayi bayan farfado wasu wancan da yake nasu ne in ya farfado sai ka je na kafircin da ya fi wancan da ka ji shi yana yi lokacin da suka shiga jikinsa lokacin da suka shiga jikinsa yana faɗa wasu kalmomi na kafirci to in ya dawo hayyacinsa ma kafircin da zai sai ya fi wancan to anan za ka gane cewa shi ma shaidanin ne amma shi wancan na kirkin wanda shaidanu suka bige shi in ya farfado aka ce ka cikici wal iyazu billah wal iyazu billah yanzu na faɗa haka na faɗa haka ce ka faɗa shi ka wallahi ban san san da nake faɗa ba sai ma ka ji wani ya bugo yana tafatawa yana tambaya ya yanzu imaninsa gashi an ce ya faɗa kaza ya faɗa kaza to amma wancan shi takama zai da wannan takama zai da wannan ya ƙara ƙara bacewa to alamar cewa shi ma shaidanin ne nan ne zake bambance wanda yake tare da shaidanu da wanda shi kuma shaidanun ne suka suka suka bige shi bai sani ba وربما تكلم بألسنة مختلفة كما تتكلم الجن على لسان المسروق والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك wanda yake cikin wannan halin na shaidanu da ya samu kansa cikin wannan yanayi na shedanu bai ma san abin da yake faruwa ba saboda ka san da abin yake faruwa bai sani ba bi manzilatul masro kamar dai matsayinsa matsayin wanda aljanu suka bige shi bai san abin da yake ciki ba allazi yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mas wanda shaytanu suke make shi da shafar su walabisahu wa takallama ala lisanihi wanda ya shaidani ya yaure da shi ya rika magana da da maganarsa wannan wani abu ne da dukkan a'imma na musulmi sun yarda shaidani yana al-insiyu al-jinniyu yadkhulu fil insi kamar da ibnu taymiya yake cewa babu wani malami imam daga cikin a'immatul muslimin ba face ya yarda da haka wanda duka ga yana cewa ba bayyuwa abin aljani ya shiga mutum to da haukansa yake yi amma amma duk a'imma da musulmi sun yadda akwai wannan alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas Allah yana sifanta irin yadda masu cin riba za su tashi ranar gobe kiyama su tashi suna fagamniya suna sumbatu kamar yadda wanda shaidan ya shafi wato shaidani ya shafe shi kaga ashe akwai shafa ta shedan kuma wanda duk ya samu wannan shafa ta shedan zai tashi yana yana fagamniya yana wasu a sumbatu yana wasu maganganu da bai san me yake faɗa ba to shine malai yake cewa fa idza afaqa lam yash'ur bi shay yayin da zai farfado to ba zai ji komai ba ba zai san duk abin da ya faru ba saboda san da yake cikin wannan hayyacin ya fita daga cikin hankalinsa ne da haka shi shaidanin a lokacin shi yake komai ba shi yake ba shi yasa za a ga tayin yana tayin wasu abubuwa za a ga yana yana yin wasu abubuwa waɗanda za su taba mutane mamaki a ga shimfiɗar da yake kanta ko ana janye ta misali ana janye shimfiɗar da yake zaune ko kawai kun bar shi a nan yana bacci an jima sai ku same shi a wani ɗaki kuma yana bacci sun canza masa guri ko da su canza masa gari ma gaba ɗaya sauraka yana nan ku ana tare da shi kashe gari sai a ce an tsunto shi a guri kaza kuna ta jin wani lokaci sai ga an ce an tsunto mutum a guri kaza ko da shaidanu ne suke masa haka ko da shaidanu matarsa suka rika dauka suna suna suna suna sai akan bishiya ake tsunto ta haka kawai sai sai sai tashi gashi sun kwanta tare a gidaki daya sai sai farka ya gabata nan da ya zo ana ta mata sai a tsinto ta kan itaciya sun je sun aje ta nan to sukan yi wannan canza mutum guri su canza masa yanayi fa'i za a faƙa lam ya shi'ur bishai yayin da zai farfado ya da hayyacinsa ba zai ji komai ba lam ya shi'ur bishai in min maƙala ba zai ji kowace irin magana ya faɗa ba bai san me ya faɗa ba sau haka da za a ce kace kaza kace kaza ba zai sani ba to shi ne mala ya ce wale haza kad yi zurabul masru'u darban kasiran hatta kad ya kutulu misluhu al'insiya au yubriduhu lauka na huwa al-mazru mala ya ce shi yasa za a iya dukan wanda yake cikin wannan yanayi na makar aljanu a dake shi duka mai yawa kai dukan ma da in aka yi wa mutum irinsa zai iya mutuwa ko kuma ya sa shi rashin lafiya ya jikata shi ya sa shi jinya lauka na huwal madrubu da shi ake duka da shi mutumin ake duka to zai iya mutuwa ko ma zai iya samun rashin lafiya wa zalika darbu la yu'athiru fil insi amma wannan dukan ko ba zai tasiri cikin sa ba sai ga an masa wani dukan da inda mutum aka yi wa shi to zai abin nan shi yana zaka ga mahaukaci ya fito yara a bishi da dutse a bishi da abin nan amma ganshi lafiyar salau ba a taba zo a kwantar shi asibiti ba duk make-maken nan da yake sha da doke-doke saboda a lokacin ana samun aljanin da yake tare da shi ne tambihi a nan shi ne tabbatar da cewa wane wato aljani ya bige shi saboda wani lokaci kawai wani zai zai komace musamman mata kawai da jama'ar dinin kasimi ke cewa yan damfara da sunan aljanu yawanci sun fi samun kwastomomi mata wadda jamaluddin al-qasimi shi ke faɗa wannan ce sun fi samun kwastomomi mata an fi yaudar su da wannan sauraka mace in ta je ko tana yawan ciwon kai sai a ce aljani ne ko suna samun sabani da mijinta suna yawan faɗa sai ce mata aljani ne yake ya shige ta ba wa aljani ne yake so shaidani yake so a ya shige ta yana jikinta ita ko ko ko ta rasa samun aure ko budurwa ce idan samari sun zo za su gudu ce ai tana da akwai wani aljani ashiku har sura suke ba su nan ce al'ashiku ne ya shiga jikinta saboda haka sai an mata aiki mai karfi saboda haka sai a yi ta girman kuɗi daga wajensu to irin wannan sai a samu mutum da lafiyarsa a yi ta tafkarsa yana jin ciwon dukan da ake masa yana wayo zafi ana dukansa to wannan wanda yana da haɗari wanda ya zama masoro ɗin da gaske shi ibn taimiyya yake magana amma ba irin wannan da 'yan damfara ba da yadda fara duk sun komai na dan adam sun alakanta shi da da talabbusul jinni dan kasuwa wannan in yana dan samun dan ci baya a har kasuwanci shi aljanu ne sai a ce zo a masa rukuya komai aka aka mai da shi kawai an mai da kawai rayuwar ta kawai mun koma karkashin rahama aljanu sai da suka yi da mu to wannan damfara ce saboda in an ba ku wannan tsoron to ku kuma komai tunda kun yarda aljanna ne shi kuma kaga dole shi za su ta zuwa gonsa yana muku abin nan yanzu har sun gane ma idan mace ta je da wata matsala sai a ce matsalar ta ba za ta warware ba sai sun zo da mijin shi ba sai an masa rukuya in ba haka ba in suka tashi da kanta za su koma kansa akwai wanda ta zo suka ce mijin ta kawo baya da lafiya sai suka ce sai ita ma ta zauna a mata rukuyar ita ma tana bukatar a yi mata rukuwa ko ta kwana nawa kuma sai an kwantar da ita saboda za ta biya kudin gado ai to wadda shi ne bala'in ba wai asalin matsala ce babu ba kai matsala amma an shigar da damfara da yaudara da cuta da wasa da hankalin mutane da yawa a ciki shi yasa za ga duk wanda yayi maganar matsalar sai kuma ya maganar wannan cutar wanda ake yanzu kaga ibnu abin da afwan al-albani a cikin silsilar sahiha yayi magana akan shigar amma yayi magana kuma akan yan damfaran a garin su da suke ta cutar bayan Allah da sunan ruqya saboda sai a kula da wannan haka a daina kawo mara lafiya wanda asibiti ne mahallinsa a yi ta dukan shi a ce aljari ne ya shige shi sai a kashe shi wa yi kubiru idan a faƙa annahu lam ya shi'ur bishai amma idan ya farka sai ya ce shi bai ji komai ba duk wannan dukan da aka yi bai san an yi shi ba li'annar darba kana alal jinni alladhi labisahu domin dukan ya shafi aljanin da ya shige shi ne ba ba shi ake yi wa ba to shi ne malai ya ci gaba da cewa min haula iman ya atihi shaytanu bari in ci gaba kawai saboda lokaci wa min haula iman ya atihi shaytanu bi at'imatin wa fawakiha wa halwa wa ghairi zalika bima la yakunu fi zalika al-mawdi malai ya ci gaba da cewa daga cikin irin waɗannan yan yan abin nan masu ta'amuli da shaydanu waɗanda suke tattare da halaye na shaydanu wanda zaka ga shaydanin yana zuwa musu da abincika daban-daban yana kawo musu kayan marmari yana kawo musu alewa yana kawo musu abubuwa daban-daban mimma la yakunu fi zalika al-mawdi abinda babu shi a irin wannan guri saboda haka sai ya kawo musu abinci a inda ba abincin tare da su ce suna jin yunwa shikenan sai ya ce to rufe idanka rufe idanka sai ya bude sai ga kwanan abinci gaban sa ko kawai ce yana son ya ci ya ci abu kaza kamar yadda hallaj aka ce haka yake yi hallaj na daga cikin 'yan damfara da cikin taɓa faɗar wannan lokacin da muka yi ubudiyya al'ubudiyya so Allah yana daga cikin abubuwan da ya rika yaudarar mutane da shi saboda ya je inda ya daɗe a indiya haka wanda ya je indiya ai dole zai koyo tsafuka iri to yana daga cikin abin da yake yi kamar yadda wani albajirinsa da aka tambaye shi ya faɗi wani abu da ya sani game da hallaci ya ce ba komai inda faɗa ba za a ƙaryata ni ba ka ce za yana yana faɗa yana magana a gaban wani waziri ne ana kira shi alwazir hamid a ibn hamid ya ce a ba komai ce ba za a yi muku kowa ce babu komai ka faɗa ce wata rana suna tafiya a kan dutse suna kan dutse kawai sai yaron ya ce shi yaron hallaci din sai ce ka yana kusan ya ci gurji an san gurji ai yana sai ya ci gurji sai ce gurji a nan kan dutse kuma a wannan lokacin ina za ka ci gurji ya ce a shi ne haka ya ji a ransa kawai ya ce to ba komai suna tafiya suna tafiya kawai sai ga ya tsaya sai ya buɗe bakinsa sai ya tofo sai ga gurji ya fito sai ya bashi ya ce ce ce ce ka ci gurje ce ya ce gurjin ne ya ce gurjin ne dandanan waziri ya ce a bige shi karya yake ce to ai damar abin da jin tsoro kenan tun farko na ki faɗa to hallaji yana irin wannan kamar yadda zahabi a cikin tarjama sa asiyar yaka kawo irin waɗannan misalan wanda yake nuna wa mutane karama ce ta waliyai amma ahwal ne shaytaniya yana ta'amuli da shaydanu yana ta'amuli da shaydanu akwai wanda ibnu taymiya yake cewa shehi ne shi ma shaydanu suna sato masa alewar masu alewa suna kamishi saboda haka in an zo gidansa alewa face-face ta kuma masu alewa ce ake kawo masa lokacin da ya tuba ya abin nan aka ce wani malami ya masa wa'azi ya tuba ya ce to yanzu sai a je gun masu alewa su yi lissafi a biya su ka ci duki shi wannan malamin ya fidda kuɗi aka biya masu alewa da an musu nasiya ma za su yafi musu da yanzu ya gane gaskiya ya tuba amma dai an biya su kudinsu to suna yin irin wannan sun sato wa mutum kudi wanda za su sato wa mutum kudin su ba shi amma ba zai iya sarrafa su ba ba zai iya sarrafa kudin ba su hana shi kashe kudin gashi dai an ba shi amma ba zai iya kashewa ba ba su yadda ya kashe ba ko da za su saci kudin su ba shi ko su ba shi na boge in an tafi sai a ga kudin damfara ne to duk suna wannan na'am na'am suna sata suna sata eh wannan wannan kuma fa'ida ne na ganye ai aka bar shi baya baya baya juma'a yana abin nan shi zai iya rufa ido kaga kamar ganye ne amma su suke kawo masa suna iya satowa su kawo masa kaga sababbin daloli a hannunsa shi kuma ganye kake ga kuma yana abin nan duk za su iya kawo masa wannan eh ya ci kukuɗe ganye sai ya buɗe sai ga daloli a hannunsa to duk ta'amuli ne da shaidanu suna yin wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa wa minhum man yatiru bihi al-jinniyu ila makka aw bait al-maqdis aw ghayrihima daga cikin su akwai wanda aljanin zai dauke shi ya tafiya da shi ya kai shi baitul maqdis ko ya kai shi makka ya kai shi makka ko ya kai shi baitul maqdis ko ya kai shi dai wani gurin da yake bukata saboda haka zai ce ya ya ya je umara ya je abin nan akwai irin waɗannan to galibi idan har da gaske suna ta'amuli da aljanu ba abin karyata ba ne da gaske ne za su yawo da su wa minhum man tahmiluhu ashiyata arafa thumma tu'iduhu min laylatihi akwai wanda za su dauke shi ana ana ana ana ana abin nan ranar arfa da yamma ranar arfa ranar tara ga wata da yamma sai su kai shi sai kuma su da shi gida sauraka da yamma za su kai shi kuma su dada shi gida fala ya hujju hajjin shari'in kaga wannan bai hajji na shari'a ba kuma daman su ai ba hajjin suke so yi ba in gaskiya ne su kai shi tare da alhazai mana a sauke shi shi ba ya je ya yi ihrami ya gama ihrami ya je ya yi dawafi ya yi duk abin da ake bukata alhaji ya yi to amma saboda halaka shi suke so su yi sai su bari sai ana tsayawa arfa da yamma sai a zo a kai shi sai ya tsaye arfa a daren ada da shi kaga bai yi ihrami bai komai ba bai yi jifa bai yi tawaful ifada ba duk babu wannan babu ko niyya fala ya hujju hajjan shar'iyyan ba zai yi hajji irin ta shari'a ba bal yazhabu bi siyabihi zai tafi da kayansa ne na gida ma ba ma ihrami zai sa ba wala yuhrimu ba zai yi ihrami ba idza hadha al miqat ba zai dauki ihrami niyya ba lokacin da ya zo daidai miqati wala yulabbi ba zai yi labbaika Allahumma labbaika ba wala yaqifu bi muzdalifa ba za a taho da shi muzdalifa a tsaya ba tunda cikin daren za a dace shi shi gidansu garinsu kauyensu wala yatufu bil baiti ba zai yi dawafi ba wala yas'a baina safa wal marwa ba zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wala yarbil jimar ba zai yi jifa ba wala bal yaqifu bi arafa bi thiyabihi zai tsaya a filin arfa a kayansa na gida sun bayar jumin lailati tunda cikin daren a dawo da shi وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين wannan ba shine hajji na shari'a ba haduwar musulmi duka babu wata mazhaba da ce wannan hajjin yayi babu ita don lalacewar mazhaba babu wacce ta ce wannan hajjin yayi to ne ma babu sauraka bittifaqil musulmi da wanda ba hajji yayi ba to saboda ne kawai kokari ake a ƙara nutsar da shi cikin bata da banna sai a je ai wannan a sha ruwan tsuntsayen da shi a da shi bal huwa kaman ya'ti al-jum'a malai ce misalin sa kamar mutumin da zai zo sallar juma'a ne wa yusalli yayi sallah bi ghairi wudu'in ba tare da ya alwala ba wala wa ila ghairi al-qibla kuma bai kalla al-qibla ba kaga yayi juma'a bai yi ba a zo gashi masallacin amma ana kallon gabas ya kalli yamma sannan kuma da ya fito da janaba a jikinsa ma ko ka bai yi ba to bala ya ce wa min haula ilmahmulina daga cikin irin waɗannan da aka ake ɗauka ana yawo da su ƙasa-ƙasa man humila marratan akwai wanda aka ɗauke shi wani lokaci ila arafat aka kai shi arafa wara ja'a aka dawo da shi ibn tabi yana ba da labari ne na irin shahidan lokacinsa wanda an ɗauke shi an kai shi an da shi fara'a fi nawi mala'ikatan cikin bacci sai ga mala'iku yaktubuna al-hujjaj ana tarbuta suna ana list din alhazai wanda yazo ayi list din sa wanda yazo ayi list din sa wanda wanda ma aje ayi list din sa fa qala ala taktubuni sai ga basu rubuta shi ba ce ba za ku rubuta ni ba ni ma fa naje fa qalu lasta min al-hujjaj kai ai baka cikin alhazai kai ba hajji kai ba yani lam tahujja hajjan shar'iyyan kai hajjin da kai ba na shari'a bane sau da haka wannan hajji zunubi ma za a rubuta maka domin wasa ne da addini sau da haka waɗannan abubuwa duk suna faruwa ga waɗanda alaƙa tasu ta yi ƙarfi da shaɗanu so ba abin mamaki ba ne a hakan ta faru don wani ya ce an yi masa hakan ko yana hakan ko a ga hakan tare da shi sau da haka wannan ba wai kusanci ne ga Allah ba wannan kusanci ne ga shaɗan ba karama ba ce wannan hali ne shi yasa ibnu taymiya yake cewa a bambance tsakanin karamatul auliya da kuma ahwal shaytaniya wanda bai zai bambance tsakanin waɗannan abubuwa ba to shine za a za a cutar da shi shi yasa da yawa daga cikin waɗanda suke waliyai na bogi in ka karanta tarihin su sai kaji an ce sun iya sihiri sun koyi sihiri yadda za a yi saddabaru da rufa'ido da sauransu in kai magana sai a ce ai su waliyai ne duk wani ilimi suna koya to ba komai yake a suke koyon wannan ba saboda su su yi wa mutane abin da za su ja su da shi yawanci yanzu haka da yawa daga cikin waɗanda suka batar da mutanenmu musamman masu hali masu kuɗi sun yi musu amfan amfani da wannan tsafin ne sun rika nuna musu wannan tsafin shi ya sha ya ruɗe su har suka yi tafin su har ta kai ma suka rika ganin cewa in suka suka wato kiyarda da su ko suka kafirce musu to dukiyar da suke da ita za su rasa da yawa daga cikin makaryatan shehinan da suka da suka halarce mu sun yi irin wannan sun yi amfani da wannan sihirin to wannan ba karama bace hali ne shaidani to shine malai yace wa baina karamatil awliya وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة tsakanin karamomin waliyai da abin da yi kama da su na halaye na shaidanu akwai bambance-bambance daban-daban wanda a baya a wancan darasin shimfiɗa da na yi na ambaci kaɗan daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin karama da kuma a hali shaidani to yace minha daga cikin bambance-bambance anna karamatul awliya sababu hal iman wa taqwa ki karama waliyai abinda yake sabbaba ta yake haifar da ita shine imani da tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun cito waɗanda suka yi imani kuma suke tsoron Allah waɗannan su ne suka samu abin da za su samu karama ta Ubangiji in auliya uhu illal muttaqun ce ba wasu bane waliyan Allah sai masu tsoronsa saboda waliyin Allah shine wanda ya samu imani a zuciyarsa kuma ya kasance mai kiyaye dokokin Allah wannan shine sababul wilaya wilayatul abdillah wal ahwalu shaytaniyya yakunu sababuha ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu amma al'ahwalu shaitaniya halayen na shaidanu abinda yake samar da su shine saba wa Allah ko bin abinda Allah ya hana da manzansa shi yasa za ga waɗanda suke taimaka musu waɗanda suke taimaka musu yayin da suka tuba suka saki abin da suke yi na saban Allah sai su daina taimaka musu sai su daina ganin su akwai wanda ibnu taymiya ya kace shi bakin kare yake gani kare yana zuwa masa ne a bakin kare to duk abin da yake so ko labari ko abin da haka yake kawo masa jin wa'azi jin fadakarwa da Allah ta'ala ya so shi da shiriya sai ya bar wannan abubuwan da shi wannan bakin kare yake sa shi sai kawai dai na ganin bakin karen nan bat ya bace wanda da a gurinsa yake samu duk abin da yake samu na taimako to shi yasa duk abin da za su sa su in dai suna san abin da suke ciki ya dore to dole su ci gaba da yin wannan abin in suka daina to abin da suke samu za su rasa shi za su daina ba su in kuɗi suke kawo musu za su daina kawo musu in mutane suke kawo musu suna gaya musu abin da mutanen ke ciki za su daina gaya musu saboda haka dole ya tsare wannan shi yasa za su sa su yi abin da duk ba ka zato na saban Allah ce wa yusta'anu biha ala ma nahallahu anhu wa rasuluhu to da waɗannan ahwalu shaytaniya ake amfani akan abin da Allah ya hana da manzansa saboda haka sai ai abin da Allah ta'ala ya hana da manzansa shi yasa zaka samu waɗanda suke wannan in ka tona rayuwarsu sai ka ga ba ta da kyan gani zinace-zinace da neman maza da waye duk suna yi saboda wannan yana cikin sharuɗa yana daga cikin requirement da shi shedanin zai bashi kana son ka samu matsayi a guna to ina son ka rika kaza ka rika kaza ka rika kaza ya hana shi sallah ko ya sa shi yayi sallar da ba za ta karbu ba wani da aka ce suka same shi suka zobe suka bashi katon zobe aka ce sa a kafarsa a dan yatsa babban kafarsa kwana 40 kai ya cire zoben zoben ya kama shi kuma aka ci kan ruwa ya taba zoben kwana arba'in kwana arba'in haka ya rika yawo da zoben nan kaga ba a sallah to akalla dai ka je ba zai yi fitsari ba zai yi babin dole dai zai alwala a ce ba zai yi wanka ba to ai zai alwala tunda zai zauna ne ba ba karwarsa ba ta kare ba kwana arba'in wace irin alwala ce wannan kwana arba'in ba ta kare ba kawai ka a ce da shi kai ya yi sallah tun a karan farko ya ji da nauyi sai a ce zobe ne amma ruwa ba a sai taba shi to shi kuma shi zai je wa kansa ijtihadi ya zai yi sallar in yana so saboda haka sai ce to tunda dai larura ce bari a rika taimama sai wa kansa fatawa to kaga ga ruwa kuma yana da ikon tabawa saboda kawai ifiritu min aljinni ya ce kai taba kai sa ruwa a kafarsa ya taimama ba zai karbi wannan taimamar tashi sauraka kaga sallar zai yi amma ba ta da abin nan ba ta da ba ta da ba wacce za ta karɓu ba وقد قال الله تعالى كما حقيقة الله تعالى ينتشى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كشي كدي أبنجي أبنجي نايا حرمت الفاشات taɓoye da tafili da taɓoye wal isma wal bagya ya hana laifi ya hana zalunci bi gairil haq ba bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko ku hada Allah da da wani abin da bai saukar da hujja a kansa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko ku dauki wani abu ku jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi a kansa saboda ka wanda zai dauki wani abu na al ahwalu shaytaniyya ya kira wasu da sunan karama wannan alkawar Allah ne bila ilm abubuwan da shaidanu da suke a ce musu karama ce wannan jingina wa Allah ne wani abin da ba a da ilimi a kansa falkawar ala Allah bi gairi ilmin fadar magana a jingina wa Allah ba tare da ilimi ba wa shirk da shirka wa zulm da zalunci wal fawahish da alfasha kad harrama Allah ta'ala wa rasuluhu Allah ta'ala ya haramta su waga tun da Allah ta'ala ya haramta su duk wanda zai yi su to ba zai samu wani karamci daga Allah ba bari a ce ya samu karama duk wanda za a same shi yana shirka wanda za a same shi yana aikata alfasha to babu yadda za a yi wani abu bayyana a wajensa a ce masa karama ne ba zai yi ba don wannan ya ci karo da imani da takawa sai ce fala takunu sababan li karamatillahi ta'ala da wannan ba za su taba zama dalili ne na karramawar ubangiji ba Allah ta'ala ba zai karrama mai irin wannan ba wala yusta'anu bil karamati alaiha kuma ba yadda za a yi a samu karama da za ta taimaka a yi waɗannan abubuwan kamar yadda a baya muka kawancan karatun muka ba da misalai wani abu da sunan karama amma da saban Allah ne ba zai yi karama da Allah ta'ala zai baka nan ya girmama ka ba kuma ta zama ita ce za a yi amfani da ita a sabawa Allah da ita a ce da karama ce za a saci kudin jama'a da karama ce za a yi damfara wannan ba za ta yiwu ba to don abin da ka ji saban Allah ne to ba zai taba zama karama ba kuma فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان إذا يزن كرامة باتا ساموا لا تحصل فإذا كانت لا تحصل بالصلاة إذا يكسن شيء وأننا الأحوال الشيطانية باس ساموا تهير سلة ba sallah ce za ka same su ba wa zikiri ko ta hanyar zikiri ko ta hanyar karatun qur'ani bal tahsulu bima yuhibbu shaitan suna sun suna samuwa ne da abin da shaidan yake so wa bil umuri allati fiha shirk da kuma aikata al'amuran da yake akwai shirka cikin su kalistiyanat bil makhluqat kamar neman taimako da waɗanda suke makhluqati ne wato waɗanda suke hal abin ababan halitta ne aw kanat mimma yusta'anu biha ala zulmi al-khalqi wa fi'l al-fawahish ko abinda za a yi amfani da ita yi amfani da ita wajen zaluntar bayan Allah ko aikata alfasha fa hiya min al-ahwal ash-shaytaniyya la min al-karamat ar-rahmaniyya to wannan kaga bambanci ne da zai bambance maka menene karama menene menene menene al-hal ash-shaytani duk abinda za a amfani da shi a saba Allah to ba zai taba zama karama ba saboda kaga abubuwan da muka yi ta lissafawa wancan satin duk za ka iya dora su a nan za ga duk wani abu ne da ake yi wanda babu tsoron Allah a ciki babu tsoron Allah a ciki a ce a saci kudin wani abamu ne ko a ce ana kai mutum gidan mutum lokacin da yake kadaita da iyalansa ya je ya gansu haka wannan ba zai taba yiwa ya zan karama ba ko ya auri mace ya hada ta da 'yar uwarta ce karama ce ba zai taba zama karama ba ko ya rika yawo tsirara ko yana hudu ba tsirara ya ce karama yake ko ce la ila illa iblis ya ce karama yake wannan duk ba za ta zama wannan shirka ce da kafirci to wannan ba za su taba zama karama da za a kusanci Allah ta'ala da su ba wannan ahwal ne shaytaniya duk wanda yake da su to yana tare da shaydan ne min awliya shaytan ba min awliya illahi ba to galibi rashin kasa bambance tsakanin mecece karama kuma wane ne yake da karama da kuma menene alhalu shaitani su wane ne kuma suke samu wani alhalu shaitani ya shi yasa aka rika yadda da wasu a matsayin waliyai amma da za a duba rayuwarsu a duba a ga yadda irin suka ta da saban Allah da wasu maganganu da suke kafirci ne da kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam karara to duk abin da za duk abin da za su nuna za a fahimci cewa waɗannan ba ba tare suke da Allah ba wanda suna tare da shaidanu ne saboda ka duk abin da za su nuna mana irin jinsin abin da dujal zai nuna ne in ya zo irin abubuwan mamaki jinsin abin mamaki da dujal yake nuna ko irin abin da bokaye da matsafa suke nunawa saboda ka dandanan sai ka dora komai a mahallinsa to amma kasancewar babu irin wannan karantarwar shi yasa kawai aka yi ta bin wannan wannan batan aka yi ta yadda da irin wannan damfara din to amma yanzu alhamdulillah abubuwa suna suna bayyana jama'a suna fahimta saboda yana da wahala wani ya zo da irin wannan soki burutsun nan da nan a yadda da shi a bishi matukar ba an gan shi akan sunna akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sak Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya kuma wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh